الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس shabakwai ga watan sha'ban hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da tara ga watan uku miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙo na malikiya a littafin muktasar kade muna cikin a babin aure muna cikin babin ainihin alƙasamu da zaujat ko rabon kwana da mata muna cikin babin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يجي ودخول حمام بهما شنو ba hakanan yana irgo mana abubuwan da ya haramta ga mutumin da yake da mata biyu ko yake da kwarkwarori ya ce haramun ne mutum ya shiga gidan wanka bihima da matan shi su biyu ko sama da biyu mutum ya halatta ya shiga gidan wanka ya wanka ya halatta su shiga da matar shi su yi wanka amma matan shi biyu su shiga gaba ɗaya gidan wanka su yi wanka haramun ne saboda me saboda shi da kowace a cikin su ya halatta kowa ya ga al'auran kowa amma su tsakanin su din kowace bai halatta ta ga al'auran yar uwarta ba shi kuma shiga ɗakin wanka majinna ne na cewa wani zai ga al'auran wani saboda haka bai halatta ba wa jam'u ma fi firashin hakanan ya haɗa matan shi biyu ko sama da biyu a shimfiɗa ɗaya shimfiɗan kwanciya ne babban shimfiɗa sai ya ce matan shi su biyu gaba ɗaya su zo su kwanta tare to wannan ma haram bai halatta ba walau bila in ko da babu tako a ciki kwata-kwata kawai kwanciyar zai yi da su ya zamo da shi da su ɗin gaba ɗaya suna kan shimfiɗa ɗaya suna kwance to wannan kwanciyar ma bai halatta ba ba je ga ainihin sai ya taki wata wata tana kallo ba wa fi man il'amataini wa karahatihi qawlani ƙaulani an yi ƙauli biyu fi man il'amataini cikin hada hana hada kuyangi guda biyu a kan shimfiɗa ɗaya ya kwanta da su ko da babu taku a matsayin su na kuyangi wasu suka ce su ma haramun ne ya haɗa sai su ma mata ne wa karahatihi da kuma karancin wasu suka ce a bai kai ga haramun batun da ai su bayi ne kuyangi matan aure su ne wanda kishin su yake da ƙarfi amma ita ku yanga kam ita rabon kwana ai ma ba ta da shi saboda haka su abin ya fi sauki a gare su su makaruhi ne a haɗa su akan shimfiɗa ɗaya a kwanta amma wannan duka yana maganan kwanciya ba taku ba ya taki ɗaya ɗaya tana kallo wannan har a kuyangi ma an yi ittifaki cewa haramun ne bai halatta wannan kenan وإن وهبت نوبتها من ضرتها فله المنء لا لها idan ba ku manta ba mun yi magana a kan dama fasilin yana magana rabon kwana ne mutum ya yi adalci wajen rabon kwana tsakanin matan shi kawai matan shi matan shi dinnan kowane iri ne ba ruwanmu da matsayin kowace wannan musulma ce wannan ba musulma ba ce dole ka yi rabo daidai wajen rabon kwana wannan babba ce wannan karama ce a wannan yar mai kuɗi ce wannan yar talaka ce wannan yar sarki ce wannan baiwa ce wannan ya ce ko baiwa tun da dai kawo ta a matsayin matarka ne dole ka yi rabon kwana tsakanin to amma wannan rabon kwanan da muke faɗa fa haƙƙin su ne tare da kai haƙƙin su ne tare da kai kuma haƙƙin su ya fi ƙarfi su suna da daman su sarayar amma kai baka da daman sarayar to shine in ba ku manta ba a baya muka ce yana da daman ya sayi kwanan kwananta ne yana da daman su yi ciniki ta siyar mar da wannan kwanan in ta siyar mar ya mallaki wannan kwanan yana da daman ya kai kowane daki tun da siye to dama abin a uku ne in ma ya siya wa in ma ta bashi kwanan kyauta wa in ma ta ba wa kishiyarta kowanne ana yi idan siye ya yi shi ne mun karanta a baya ya siya yana da dama ya kai kowane ɗaki kuma in ya kai wannan ɗakin baya cikin lissafin kwananta in kwana biyu yake yi yau ya sayi kwanan wannan sai kai ɗakin na ƙarshen nan in ya gama zai zo wannan wanda ita ce take bin wannan kuma in yana tafiya ya zo wannan zai shiga mata shiganta wancan siyayye ya kawo mata mun gane to yau kuma idan kyauta ta ba wa kishiyarta ya ce wa in wahabat naubata min barnatin idan ta ba wa wata kishiya kwananta su hudu ne misali sai ta ce mai gida ni yau kwana na na ba wa wance ta faɗi ɗaya daga cikin matan shi uku to yanzu a nan farko tukuna falahul man'u shi mijin yana da daman hannuwa ya ce ba na so ni a ɗakin kin zan zo in kwana ba ta da magana dole wannan kyautan ya tashi mun gane falahul man'u yana da daman yaki ya ce shi kawai a nan ɗin yake bukatar ya kwana kuma dole ne ya zo ya kwana a matsayin mijinta kuma dole duk abin da yake bukata na tsakanin miji da mata ya yi a ɗakinta mun gane lalaha amma wannan hanin babu daman shi laha ga ita wacce aka bawa ka gane ba wacce aka bawa ba ta da daman ta ce ba na so misali ɗaki hudu ne yana bin ɗaki ɗaki yana kwana biyu yau ita hajje mero sai ta ba hajje safiya kwananta sai safiya ta ce ba ta so sai mijin ya ce ya yadda ya yadda ya karɓi wannan kwanan yanzu wannan safiyan ba ta isa ta ce ba ta so ba ai matarsa ce kuma da ba sauran matan ai nan ɗakinsa ne koyaushe yana da damar ya shiga yanzu ma abin da yasa aka cewar ba zai shiga ba saboda akwai yakin sauran matan to wance ta sare yadda yakin ta ce kuma ɗakin ki za kawo dole ki ko kina so ko ba kiya so dole ya shigo wannan ɗakin mun gane in ya yadda ya karba ba ta da daman ki in kuma ya kora ba ta da daman karba kawai yanzu wannan hukuncin karba ko ki namijin ne shine falahul man'u lalaha sannan kuma idan ya karɓa ya yadda ta ce ta ba wa safiya kwanan ta ya yadda to fa taktasu barratuha wannan kishiyar da ta ba wa ɗin ita za ta keɓantu da wannan kwanan mu fahimci zancen in sai ya kai kana da daman ka kai kowane ɗaki amma idan bayarwa ka yi kyauta ma wacce aka ba wa kuma ka yarda da kyautan to ba ka da daman ka ketare ka kai wani ɗaki mun gane dole sai wacce aka ba wa in ba ka so sai dai ka bi wannan ɗakin wanda ta bayar in ko ka karɓa dole ka yarda da wannan inda aka bawa shine taktasu barratuha wannan kishiyar da aka bawa din in ya karbi wannan kwanan to ita ta ke banci da shi tunda ita aka bawa ba zai yi mutum ya bada kyautan shi ga wani ka ce ni wani nake so ka bawa ka kwashe kyautan ka bawa wani ba zai yi ba mun gane bi khilafi minhu amma da sabanin da a ce shi ta bawa kaga wancan muka ce ta bawa kishiyar ta ko yau sai ta ce mai jira na ni na baka kwana na kaga ta baka kyautan kwana to eh kaman ya siya ka a ba kaman ya siya bi khilafi mi ai mun yi siyan a baya sai muka ce zaka iya kaiwa kowane daki ko sai zaka iya kaiwa kowane daki in wanci aka bawa ka karba sai ita to amma da sabanin kuma idan kyauta aka baka in an baka kyautan kwana ka karba to yanzu za mu kaddara ita wanda ta baka ɗin kal'adami kamar babu ita ne dole ka je na gaba da ita kuma wannan na gaba ita da ita ka je a matsayin kwanan ta za ka yi mata ba matsayin an baka kyauta ba dama abun uku ne sai ka yi ka je inda kake so an ba wance kyauta an ka karba sai ɗakin ta an ko baka so ka ki kyautan ka kuma wannan ɗakin in kuma kai aka ba wa kyautan sai mu ce kaman babu ita wanda ta bayar ne sai ka je na gaba da ita mun gane zancen abin a uku ne to na nace a layin kenan ka biyu kwarai kuwa eh sai a kaddara ita wannan din kaman ba ta ne sai ka je na gabanta wala har ruju'u kuma ita mai kyautan nan fa da wanda ta ba mijinta kyautan da wanda ta ba kishiyanta kyautan wala har ruju'u tana da daman ta komo ta ce ta fasa ta baki kyautan kin sa turaren wuta kin yi waye waye an yi ne kin gama gida na kanshi ta ce oh yau yanzu ai harkar nan ba sai ta zo wance eh kyautan nan an fasa shi cikin ya faru kwarai kuwa wani har wuce kwarai saboda ana duba kishin mata wata yanzu haka tana da tausayin amma kishin ya motsa abin bakin saboda haka ka zo za ka yi ta ce mai gida ya ne ina za ka ba- ba- ya muka yi da shi da ce to ai an fasa shi kenan kuma ya fasu aha wa in safara to yau kuma idan tafiya ce ta kama yana da matan shi uku ko mata hudu ko mata biyu zai yi tafiya kuma tafiyar ta kama da iyali zai tafi to ya zai yi ikhtara ya zaɓi ɗaya daga cikin matan shi zaɓin nan ba wai zaɓi na maili ko zaɓi na soyayya ba a zaɓin amana ya duba ya ga wace ce ta dace da tafiyan nan ka san mutum shi ya san matan shi wancan ɗin nan na ɗauke ta akwai yaranta ita take taimakawa tana kora su makaranta an ba ta nan gidan nan ba zai kyau ba amma wance ba ta da nauyi in mun tafi ko kuma wancan ɗin nan ita ce za ta riƙa min hidimomi waccan na ɗauke ta tana da nauyin jiki duk sai ka auna ka ga wacce ta dace sai ka zaɓe ta sai ku tafi babu zancen wani kuri'a babu zancen wani sai ya an tafi da wance lokaci kaza yau sai da wance za ta fi a'a in tafiya ta kama kawai ka zaɓi guda ɗaya wanda ka ta bi dacewa da wannan tafiyan sai ku tafi da ita wannan kuma ko so ɗari za ka tafi ba za a ce kayi ai kullum ya tashi wallahi da wancan wancan nan kan ba ba san ta mai baya yi ba ba mamaki ya ɗauke ta wahalar da ita zai yi ba mamaki abin da wannan za ta iya ba za ta iya ba saboda haka iskara ya zaɓi guda ɗaya su tafi kaga so da yawa za a rika ganin mutum yana rashin mutunci wallahi ai gaba ɗaya amaryar nan ta shiga gaban shi duk inda zai je da ita yake ba haka bane ba mamaki ita ce take da dan sauki ita ce take da dan karfin da za ta iya abubuwa da sauransu saboda haka shari'a ta yadda ya zaɓi wacce yake ganin ainihin ta dace su tafi iftara kenan illa li illa fil ghazwi wal hajji sai dai idan tafiyan na ibada ne kamar za a tafi jihadi ne ko za a tafi aikin haji ne to yanzu a nan kan tun da dai tafiyan nan ba tafiya ce ta gama gari wani kasuwanci wani ziyara ba tafiya ce ta wanda za a je a samu matsayi a addini fayya qara'u sai ƙuri'a tun da ai kowace yanzu a tafi makka ne aka ce alhaji zai tafi makka da matarsa guda ɗaya wacce za a zaɓa ai kowace za ta yi burin ina ma ita ce kuma ba mamaki kowace burin ta ɗin ba wai tafiyan bane ibadan ko saboda haka kaga ashe wannan din ya fi wancan matsayi sai ya yi ƙuri'a idan ya yi ƙuri'a sai ya rubuta hajiya ko ko hajiya ko mai aiki ya je rubuta dai ɗayan alaman ita ce za ta fi da ita in su uku in su hudu ne sauran takarda uku sai a bar shi empty empty empty wannan ita sai a rubuta alhajja wannan empty empty empty sai a hautsina sai a ajiye dan ma kar a ce an yi son kai sai a bari kamar yadda sai ji Abdullahi ya zo dinnan Malam Abdullahi idan Allah wannan layoyin miƙa ma can nan da daya na me a ce a dauka miƙa mu sai an jima za a gaya maka kashi ma bai san meye a ciki ba kuma ba shi ya rubuta ba kuma abin a nan ne an yi gundu sai ya mimmiƙa in ya mimmiƙa ko ce ta samu ta samu sai a ce to hajja mai ro'e motso jama'a ku zo gani buɗe sai ta buɗe ka ga wayan sai a ce zauna duk wacce ta buɗe ta ga babu to babu tafiya kwarai eh kwarai ba a to ta zama ba kowa ya cikin takardar eh shine wacce ta bude ta ga alhajja to kaga Allah ne ya zabe ta eh ba ma zaben takardar ta ya ta dauka abin ya ce sun hada baki da mai rubutun ya ce in kin ji mai dan dungur dungur a ciki ko kin ci kaza babu wanda ya dauka ya basu ba shi ya rubuta ba wanda ya rubuta ba shi ya nade ba kaga an yi kuri'a kenan wanda sunan ta ya fito da ita za ta aha shine fayu ƙuri'u sai ya ƙuri'a tsakaninsu wata umilat bil ikhtiyari amma har shi tafiya zuwa ibada din ma an fassara mudawwana da cewa zai zaba ne kawai har shi din ma miji yana da daman ya zaba dan ba mamaki a yi ƙuri'an wannan gashi sunanta ya fito za a ji yaji kuma a watan gobe za ta haihu cikin wata takwas a jikinta ya za a yi da ita kaga akwai matsala yawwa saboda haka kawai har su din ma ya zaɓi wacce za ta iya ya tafi da ita kaga wajen tafiya zaɓin yana hannun mijin ne ba yana hannun ƙuri'a ko kuma su matan ba kuma ba a bi da bi yau an tafi da wance gobe a ce za ta tafi da wance duk babu wannan mun gane sannan kuma fa duk lokacin da tafiya ta kama idan miji ya yi tafiya da mace duk lokacin da ya dawo wannan kwanakin tafiyan ba sa lissafi kawai sabon lissafi za a fara ita ma ɗaya ce daga cikin matansa ba za a ce an zo kan taciya yau wajen wata guda wata na tare da alaji yau ba wannan wata gudan ba a garin nan bane a tafiya ne yanzu kuma an dawo ne za a ci gaba da zaman gari saboda haka wancan kwanakin da ta yi ɗin baya cikin lissafi ba za a yi lissafa mata ba na bonus kenan eh ta ci ta ci ainihin garaɓasa. aha ya ce wawa aza man nashazat mutum zai wa'azi a matan shi ga man nashazat wanda ta mar kudundune duk wacce ta yi wa mijinta kudundune to yanzu abu na farko da mijin zai yi zai mata wa'azi ne kudundune din nan in ma wajen kwanciya ne wajen ji daɗi da ita wa in ma wajen umarni na abubuwa na haƙƙin shi ne wa in ma na wajen umarni na abin da ya shafi shari'a ne kamar sallah ne ba ta yi ko kuma wani abu ne yake umurtanta na tsakanin miji da mata wanda ya cancanci waje ta yi wa mijinta biyayya ba ta bi kamar ya hana ta fita dole sai ta fita ko da yake ko wani abu ne wanda shari'a dama ta tsara wa nakin mijin ne sai take karyawa to duk matar da take wa mijinta irin wannan abu na farko da zai mata shine wa'aza wa wa'aza man nashazal yayi wa'azi ga wacce ta yi mar irin wannan kudin din din take yin biyayya yayi mata wa'azi sun sannan idan yayi wa'azin sai ta ƙi bin wa'azin yayi wa'azi kasa akwai irin wannan da za ka yi wa'azin ka yi wa'azin sai ya koma ta bayan kunnenta wata ma sai ka gama wa'azin kaman ta abin nan sai ta ce to ai wannan da matan annabi ake akwai wanda ya dauko ma sai da ya dauko azin malam sabiu gamba ga ya saka mata irin yadda mata za su shawo ala an ba su mutu sai da ya gama ta ce wai ta ce wannan da mata annabi ake aiki to yanzu wannan ya za ta yi da ita ka yi wa'azin ta ki bi ka buga ka buga ta ki daina abin da take yi to abu na biyu sun mahajaraha sannan sai ya kaurace mata a wajen kwanciya da wajen su magana da sauran kawai ya ɗauke mata wuta ya ƙaurace mata amma wannan ƙauracewan ba wai ana nufin ƙauracewa na gaba wanda duniya za ta sani ba a abin da ya shafi tsakanin shi da ita na jin daɗi ya ƙaurace mata ya juya mata baya makwanci da sauran su ne ya ƙaurace mata to in ya ƙaurace mata nan ma yake amfani ta ce wai akwai dubu mana kan mai aure ma ba yadda shekara ashirin a gida ba sai ne kaga wannan kaure ciwon shi ma bai yi amfani ba kenan yayi wajen wata guda tana cewa kanka ake ji mu a shekara goma to yanzu kaga abu na biyu ya ki amfani sun sannan idan kauracewa ya ki amfani barabaha ya halatta da keta amma dukan nan malamai suka ce duka ne ba mai ainihin a ɓata halitta ba ba kuma mai karya gaba ba dukan da dai za a ji zafi ya zama horo wanda wannan dukan ba zai janyo ta yi raunin da har halittarsa zai bashi ba hakanan kuma ba zai janyo wani kashinta ko loje ya karya zama dukan ya yi tsanani ba sannan kuma sharaɗi na biyu shi dukan in me in zanna ifadata hu kaji bai ce ifadata ifadata ha ko kuma ifadata zamirin ba gaba ɗaya bane wajen wa'azi ko zai yi amfani ko zai amfani ba yayi wajen ƙauracewa ma ko zai amfani ko zai amfani bai gwada ya yi amma wajen dukan sai in yana zaton in ya yi dukan nan za ta bi hanya ko ai da ma ma suna cewa jiki magayi ko idan mutum ka nuna mar ya ƙiji kai ka za ya ƙiji jikinsa zai gaya mar to ka san in kada ke ta ɗin za ta bi hanya to in kana zaton wannan shi kenan ya halitta ka dake ta kaga dama ya ce yana amfani da mafhumu sharɗi ko kaga yanzu mafhumin nan shine idan ka san ko ka da ke ta ma wannan dan duka ba abin da zai an ce mijinta na farko har sanda ya siya musamman na ainihin kilafta amma kullum zai mata itace goma amma kaman bai yi ba to kaga yanzu wannan duka ba zai mata amfani ba to tun farko in kai wa'azi ta ƙiji ka ƙaurace ta ƙiji to yanzu a wuce ainihin fagen duka ɗin. Aha. To wannan kaga duka ɓangaren ta kenan matsala a ɓangaren ta ne ko? to yau ta ɓangaren mijin wabi ta'addihi idan yau mijin ne yake ta'addanci yake cutar da ita har ta kasa haƙuri ta kawo ƙara wajen alƙali to yanzu a nan tukuna za mu duba mu gani akwai shaidu akan cutarwan e kwarai akwai shaidu akwai lokacin da ma wani suka ce su suka ɓamɓare ta a hannun shi rana kaza ma ya mummare ta rana kaza ya ɗauke mata wuta ya yi kaza ya yi kaza an samu shaidu kuma ta kawo alkali kuma ita yanzu ba so take a raba auren ba dan in tana so a raba auren za mu zo a gaba ita tana son zama da shi amma wannan halin sa mara kyan take so ya dena to yanzu a nan zajarahu hakimu alka- alkali ya tsawatar da shi ya yi masa ainihin tsawatarwa ya tunatar da shi ya yi masa wa'azi ya tsawatar da shi ya bi hanyar da za a yi shi mijin ne ya daina cutar da matan shi su zauna lafiya to wannan zajarul hakimu din malamai suka ce yana bin wa'ancan daki dake shi ma in ya kai da ainihin bulala ma ya halatta alkali ya sa amar bulala dan ya daina wannan halin kamar yadda shi ma aka ce mata wa'azi in ta ce kaurace karshe aka ce yi mata ainihin bulala shi ma in an ga bulalan zai amfani yana iya kaiwa alkali ya sa shi ainihin ko a dake shi ko a sa shi a kurkuku da sauransu in an ga wannan shine ainihin zai zama tsawatarwa gare shi to idan abu ya ƙici ya ƙi cinyewa aka rasa gane waye mai laifi a cikinsu mushkila ya ƙi ainihin cinyewa wata kana ha baina ƙaumin salihina ya zaunar da ita a tsakanin mutane salihai sai a duba a gani su waye mutanen kirki adilai sai a ce da Allah a nema mana ainihin gida a kusa da wani da wani in an samu gida a kusa da su sai a ce su kaura su koma wannan gidan su dan zauna da dan lokaci su kuma wayannan salihan su sa musu ido su gani me yake faruwa wa yake cutan wani a cikin su aha wa in ashkala idan abu ya ƙara rikitarwa eh wa sakkana baina qaumin salihin in lam takun bainahum kenan idan dama bata kasance a cikin salihan take ba kaga inda ba da dama a cikin sadiyan take ba bukatan a ce a ɗauke ta kai ta wajen wasu sadiyan ai wa'annan ɗin masu isar wannan duk muna maganan fa in abin ya zama mushkila kenan to wa in ashkala idan abin ya ƙara rikitarwa har ga salihan ya zamo an zaunar da ita tsakanin mutanen kirkin ma duk abin da ya ci sai a ce to gashi nan je wani lokaci mu ji ihu in mun shiga mu ga ita ta cikume shi kuma ita take ihun a'a wani lokaci za mu ji duka in an shiga kamar ya lake ta sai a ji yana cewa wallahi ita ta mare ni abin ya rikitar ita ma kamar mai laifi shi ma kamar kowa kawai an zata gane wa yake cutar wani a cikin kaga abin ya zama mushkila kenan ba to yanzu an kai matsayin da ba a sa hakamaini alƙali sai aika da hakamaini mahukunta guda biyu wa in lam yadkul biha ko ko da bai kwanan aure da ita ba yanzu anan ba sharadin yayi kwanan aure da ita ko da a ce ya aure ta an yi dry marriage ko tarewa ba ta yi ba amma sai wannan rikici ya shiga tsakanin su har aka rasa gane mai gaskiya yanzu alkali sai ya zaɓi ainihin hakamaini masu hukunci mutum biyu amma min ahalihi ma in amkana min ahalihi ma zai zaɓi masu hukunci ɗinnan min alima daga ainihin danginsu ne mutanensu mutane a ɓangaren shi a zaɓo mutum ɗaya a ɓangaren ta zaɓo mutum ɗaya kaga min alima kenan amma ba min alima ɗin in amkana idan zai yi ita ma gidansu akwai malamai akwai alƙalai akwai waye waye shi ma kuma ɗan dangi ne shi kenan sai alƙali ya ce to a duba mana a ɓangaren shi ɗin suwaye suwaye sai a kawo sunaye a bincika a gani waye kamata sai a ɗauka a ɓangaren jama'a bincika wanda tijo ne ya kamata wanda ya cika sharaɗai sai a ɗauka sai alƙali ya ce musu na naɗa ku alƙalanci akan abin da yake faruwa tsakanin wanke da wane miji da mata dinnan ku je ku bincika duk abin da kuka ga shi ne zai fi zama maslaha ku aikata mun gane in amkana wani jiba kaunuhu ma jaraini kuma an so kasancewan wa'annan masu hukuncin su kasance makwabta ne na wa'annan ma'auratan saboda su fi jin daɗin ainihin hukuncin kasan zai fi daɗin bincike idan ya zama akwai makwabtaka kaga sun san yawa daga cikin ainihin halayen wani ma mai yiwa ya san abubuwa kawai ba a so a ce ya shi cikin ne shi yasa yanzu kuma tunda an da shi hukunci kaga zai fi jin daɗin hukunci wajen bincike ma za su fi jin daɗin bincike saboda haka an so su zamo ainihin makwabta na wa'annan ma'auratan su wa'annan masu hukunci guda biyu wa badala kaga anan yace in amkana ko idan ba zai yiwu ba fa bangaren tan babu wani adili ko ba wani namiji ko ba wanda ya cancanta haka bangaren shi ma to ya halatta a sa ainihin ajinibiyai a sa bare a sa wayan da ba dangin su ba sai a zabo mutum ɗaya daga nan mutum ɗaya nan sai a saka su su zo su yi ainihin wannan hukuncin وبدله حكم غير العدل hukuncin wanda ba adili ba a cikin masu hukuncin nan in an saka hukuncin shi ya ɓaci yanzu misali lokacin da aka ce a zaɓo mutum ɗaya a ɓangaren shi mutum ɗaya a ɓangaren ta da aka je garin zaɓe sai aka yi kuskure ashe ɗayan ɗan iska ne shi dama mai yawa bai taɓa aure ba, kuma shi haushin masu aure ma yake bi sai aka ce shi aka saka ya ce tab sau aure zai rushe kenan kawai da aka zo aka zauna ya yi san kai kawai ya yi ƙoƙari aka rusa wannan auren sai daga baya sai aka gane ashe shi ɗin ba adili ba ne yanzu wannan hukuncin da ya yi ɗin za a rusa shi mun gane ba ɗala hukumu gairi adili in dai wanda aka saka ɗin nan masu hukuncin nan ba adilai ba ne ko ɗayansu ba adili ba ne sai hukunci za a rusa wannan hukuncin kaga daga nan za ka fahimci sharaɗin hakamai da ɗin nan dole sai adilai sannan wasa fihin idan aka samu wawaye ne wanda aka sa ka ashe kawai riga suka sa ta masu mutunci ashe dukkan su wawaye ne sahuhai ne kowanne bai shi kanshi ma bai san yadda matsalar kansa take ba wani ma an bashi yanzu a yanda ake no no me ake cewa no kashi din nan aka ci rana kaza da aka bashi dubu goma ya je wajen mai tsire biya zuje mar sai ce jama'a bismillah kuma ya ci gaba da no kashi ka zo akwai hankali a nan to irin wannan ne aka saka masu hukunci to shi ma in aka yi za a rusa wannan hukuncin ai a yanzu kowa ya san daɗin kuɗi billahi lalle ƙwarai kuwa ka san shi safihu ɗin ana gane safihu ne wajen gyaran dukiya Allah ma yake fa in anastum minhum rushidan fadfa'u ilayhim amwalahum ana gane mutum wawa ne ko mai wayo ne wajen ka ɗauki kuɗi a lokacin bukata ka bashi ka sa mai ido me zai da kuɗin ko yanzu ma idan misali yanzu yaro ne baban shi ya mutu aka sa dukiyar shi kawai miliyan ashirin a hannunka in ana so a san yaron nan ya shirye ne ko har yanzu bai san ainihin tafiya ba sai ka yanki kamar dubu ɗari uku wane e kai yanzu ya kake zaune a gida su jagwal ɗin nan ga nan su wane su wane duk suna zuwa harkan wayan nan ana yi kai ma ga ɗari uku nan je ka jaraba kawai ya tafi sai a samar ido a ga ya yake harka ana nan ana nan bayan wata biyu a kira shi a ce ni ya abin nan kawai nuna ma dan ban account din shi da dubu ɗari uku da hamsin kuma ga farin kuɗi ga ya aika a kawo kaya game ka ga yayi hankali amma da aka bincika sai aka yi saura dubu ashirin da biyar ina sauran ya ce wallahi ka san yanzu kullum muke fita muna zuwa muna dan kolewa dama wallahi ina da haushin wannan abu har yanzu bai hankali ba kwarai kuwa to sai ya zama wayanda aka sa hukuncin nan sahuhu ne ɗayan ko kuma dukkan sahuhai ne to yanzu a nan ma hukuncin da suka ya ɓaci za a rusa shi wamra'atin ko kuma ɗayar hajiya ce da aka zo ɓangaren ta an samu namiji amma ɓangaren ta ya ce a ko ta baban shi kanwar baban shi haya gidan masu ko duk hukunci ta take yi ai ta mace ne mai kamar maza ne mai kawai aka saka ta suka zo suka yi hukunci hajiya ta yanke da aka zo aka mai da magana sai aka ji ashe ɗaya mace ce to yanzu wannan hukuncin za a rusa ba zai yiwu a sa mace a irin wannan hukunci na abin da ya shafi sulhun aure ba wa gairi faqihin haka nan idan aka fahimci ba mai fiƙihu ba ne bi zalika da wannan ɗin don ƙa'idan alƙali sharaɗi ne duk alƙalin da za a saka sai ya san abin da za a sa shi alƙalanci a kai tunda idan baka iya ba ya za a yi ka aiwatar da shi kaga ba zai yi ba sai da aka zo aka ce wallahi ai sun bata auren sun ce an raba auren sai ce ni kan su ai suke hukuncin nan ne sai aka faɗi wane wane eh wane to yanzu wane yaushe ma yasa aka ce ai yanzu ma yasa kawaidi yana babin farillan sallah mutumin da yanzu yake kawaidi babin farillan sallah yaushe ya san tokan aure da har za shi hukuncin aure ka gani ka ga wannan gairu faqihin ne ai in ma aka ce to dama kawai din raina bi koyo ce ba mu raina ba mai bizali ke ce gairu faqihin bizalika wanda yanzu yake sanin sallah yaushe ya san hukuncin aure saboda haka shi ma wannan hukuncin sa za a rusa to idan sun cika wayannan sharadan sun bi ka'ida sun zo sun zauna sun yi bincike sun tattauna sun duba sun tabbatar da ga abin da ya kamata a yi sai suka tabbatar to wannan faza talaquhuma idan suka rabu auren nan shikenan wannan shikan da suka yi din na faza ya zartu kaga bai ce an faza alƙali ya zartar ba yace na faza kawai saboda me saboda su yanzu matsayin su ba wakilai bane matsayin su ba shedu bane matsayin su alƙalai ka san hukuncin alƙali yana ɗauke khilafa yau misali a ce ga wata ƙabiya ta faru wannan ƙabiyar a mazhabin malikiyar ma a mudawwana an ce kaza an fassara mudawwana kaza an faɗi wajen hukunce hukunce guda biyar wanda wayannan hukunce hukuncen kowanne faɗaɗɗe ne a mazhabin a mudawwana to har yanzu ana kilafa akan wannan hukuncin ko to duk lokacin da alkali ya zauna akan kujeran alkalanci aka kamar wannan hukuncin ya bincika ya ɗauko ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen nan na ainihin malaman mazaba ya yanke hukunci da shi to yanzu yana yankewa ya zama doka har shi alkalin bai da daman ya ce ya canza shawara zai canza wannan hukuncin da wani tunda wanda ya yi ai shi ma hukunci ne shi ma faɗaɗɗe ne kuma shi ma ijtihadi ne wanda ya riga ya yanke da shi saboda haka su ma idan suka gama aikin suka raba wannan auren shikenan wannan rabawan ya zarta wa in lam yarda zaujani ko da a ce ma'aurata biyun ba su yarda da wannan raba auren ba su sun dauka ne za a zo ne a yi sulhu shi ma yana ganin Allah ya yarda wani abubuwan namu za su gyaru tunda an ce da gwani Usman aka saka da ainihin alkali Muhammad sai in Allah ya yi wannan mutanen kike me ya aminta da su ita ma ta aminta tana cewa Allah ya ji wannan abin da ya zama da yayi ne kawai da suka zauna suka tattauna suka duba suka duba suka duba sai suka ce kai wannan auren fa alkali ya ce an yi magwani usman ina gani ya za mu ya ce kawai a raba auren nan kanin kawai suka fitar da an raba aure wa'annan haka za su mana wallahi ba mu yadda mai wuce ya hajji ya abin ya riga ya wuce ya zafi wa in lam yarda zaujani ko da su ma'auratan ba su yadda ba aure kam ya riga ya mutu wal hakimu kuma ko alkali ma bai yadda ba fa alƙali ya to kai gwani usman ce muku muka yi kura ba aure to me kuka ce ba Allah ma ya ce wa in ya tafarra kai gurin da kullum min su ake ba Allah ma ba ya faɗi haka ba saboda haka kawai wannan abu ne amana kuka ba mu ko mun ji a bisa amana mun bincika mun ga hakan shine dole alƙali ma ya zartar da wannan ainihin hukunci mun gane ya ce walau kana min jihatihima kuma wannan hukuncin ko da a ce su wayannan mahukuntan ba alkali ne ya saka su ba min jihati ma daga jiha miji da matar ne ka san akwai abin da ake cewa ta hakim shi ta hakim ni da kai ne muke wani rikici sai mu zo wajen alkali Muhammad Hussein mu ce alkali eh yanzu a matsayin ka na malami ba alkali ba a matsayin mu na mun zo gida mun same ka mu mun yarda da duk abin da kai a wannan abin nan kaga kun naɗa shi kaga ba alkali ne ya nada shi ya nada su su hukunci ba ku ne kuka yadda kuka zabe su kai mijin da ita matar kuka zabe su kuka nada su akan cewa su yi bincike duk abin da suka hukunta kun tabbatar sai suka bincika suka bincika suka bincika ƙarshe suka kai gaban da cewa a raba auren nan shi yafi sai suka raba to yanzu ba ku da damar ku ce ba ku yadda ba kaga yanzu ana kun kuka nada su amma duk da kun nada su tunda sai riga sun yi hukunci shikenan hukunci ya zama doka ba ku da daman ku warware wannan hukunci shine walau kana min jihati ma ai walau kana la kamaini min jihati ma walau kana alhakamani min jihati ma ko la me la aksaru min wahidin amma ba za a zartar da sama da shi ɗaya ba da aka zo hukuncin aka gama bincike suka tabbatar da wannan auren gaskiya ko mun gyara shi ma ko mun yi sulhu ma zaman nan ba zai kyau ba tunda an ce ta zazzagi iyayensa an ce ta yi kaza shi ma an ce ya daddake ta an yanzu me ya kamata ka ce kai auren nan mu raba kawai sai gwani mutum ya ce yanzu raba wannan alkali in mun bari a shika ɗaya ma ba ma ke lallaɓa ta kawai mu shika uku alkali ya ce ni ma dai abin da nake gani kawai a saka uku mugu mugu shi kenan sai suka yi shika sama da ɗaya sai mu ce to wannan sama da ɗayan bai ba saboda ai ba maslaha a ciki ba maslaha a shika sama da ɗaya ai shikan sunna ma dama cewa kai shika ɗaya in kun yi sama da ɗaya meye maslahan da yasa in kun yi shika ɗaya ma ai ba ini ne inda shika ba ini kam ai sai ta yadda saboda haka la aksaru min wahidin aw me auka ko أكثر من واحدة أوقع yawa banda inda suka auka suka ainihin suka ainihin aukar da sama da shika daya in sun yi sama da shika daya wannan na saman bai yi ba shika ɗayan shine zai tabbata sannan watal zamu in talafa fil adadi yau idan su ainihin masu hukuncin suna tafiya daidai ma yana kana bincike ina bincike wallahi muna yi su zo su zauna su tattauna su ce mu je mu kara bincike me har aka zo gaban da za a zauna a yi shawara a ga me ya kamata a yi da aka zo wannan gaban sai aka samu sabani shi bangaren mijin ya ce mu raba auren nan da shika ɗaya bangaren matan ya ce ɗaya ya yi kaɗan uku zami to kaga sun yi itifaki wajen shikan Na'am.
amma sun samu sabani wajen adadin shikan to a nan ma shika ɗayan za a ɗauka wannan wanda ya zo na sama ɗin za a ainihin sarayar da shi shine watan zamu ai watan zamu wahidatu in iftalafa idan suka saba fil adadi ko so in ba ku manta ba a can mun ce wa bi ta'addihi zajarul hakimu ko sai ya ce walaha tadliqu tana da daman ta zabi shika bi darari albayni da cutarwa mabayyani walau lam tashhad albayyinatu bi takarrurihi koda shaidu ba su ba da shaida da maimaita wannan cutarwan ba yanzu mace ce ta kawo kara kotu akan mijinta ya dake ta waye shaidan ki ta je ta kawo shaidu suka zo suka shaida tabbas rana kaza karfe bakwai na safe muka ji ihu mu muka shiga muka kwace ta me ce ya dake ta sai suka ce wallahi abun ba hujja kawai ka wani gunguni wallahi na tashi ne wai da ta zaba ruwan zafin maimakon ta kai mun ban daki sai ta zuba a flas to ruwan zafi kana bacci a ina za a zuba wai ka ji ruwan dumi ne da ta dafa me ka kuke dariya ruwan dumi ne ta dafa mar zai wanka to ta ga yana bacci sai ta zuba blak kan ya tashi shi ko yana tashi kawai ya wuce da duka ka ga yanzu anan tsantsan ta'addanci ko ga shaidu sun zo sun ba da shaida da cewa ya cutar da ita cutarwa mabayyani wanda baya bukatar wani tawili kaga yanzu anan abin da ya faɗa nan baya bukatar tawili cewa kawai wannan ta'addanci ne ka jira ne bata ɗauka ta yace a zan jira ba ta sani ba to ka zo min tsantsan ta'addanci to yanzu a nan ta kawo wa'annan shedin ko da ba ta kawo shedin cewa ya maimaita yi mata wannan ba ma'ana so ɗaya aka samu sai ta ce alƙali ya ce a kike so ta ce ita gaskiya ba ta so a raba auren nan shine shikenan la ta dinku Ali ya ce ya Malam Usman eh ba ka da mata ran kai da ya ce ba ka da mata kawai kai hakuri Allah ya baka wuta an raba auren shikenan kuma kauri ya rabu aha wa alaihim al-islahu to mun zo kan adilaini ko mun zo kan ainihin hakamaini su wayannan mahukuntan guda biyu da aka zaba aka yi tafkiyan su aka tabbatar da sun cika sharadai aka saka su zo su yi hukunci tsakanin miji da matan nan su ma fa ba wai kawai dan an zabe ka ce tab ai yau ka alhamdulillah mu Allah ya zaba za mu yi abin da muke so a'a alaihima al-islahu wajibi ne akan su su yi al-islahu gyara duk abin da suka ga cewa shi ne ainihin zai zamo ainihin gyara to wajibi ne su yi shi mun gane fahimta ta'azzara idan gyaran nan ya wuyata suka buga suka raya suka duba suka ga cewa tsakanin wance da wanin nan gyara ba zai yiwu ba saboda binciken da muka yi to yanzu abu na biyu sai mu ce to ku duba ku gani a cikinsu wa yake cutan wani a nan ma abu uku zai bayyana in ma ya zamo shi yake cutanta ko in ma ya zamo ita take cutan shi ko in ma ya zamo suna cutan juna ne ka san akwai irin wannan shi ma in ya sa yana zazzakin ta bubbuge ta ita ma bakin ta baya haila ta zazzage shi ta ma da wani abu ta kwala mar kaga kowa yana cutan ɗan uwan shi to shine yace fa in asa az-zawju idan da suka bincika gyara ba zai yiwu ba kuma da aka duba mijin ne yake cutanta to yanzu a nan tsallaka bila kuɗi su raba auren babu zancen biyan kuɗin ƙiyayya tun da shi yake cutanta ita baiwar Allah ga ta nan sadiya magana ma ba ta yi sosai amma kullum ya musguna mata sai su ce kawai yanzu wannan auren mun raba shi kuma ba zai biya ya ce kuɗi na ba ce kuɗin ka ya bi ka don me ka cuciyar mutane shi kenan kuma su kawo alkali dole ya sa hannu akan cewa auren nan an raba shi kuma shi kan nan baɗi ne ko ya koma sai ta yarda mun gane tallaka bila kuɗi wa bil akasi to idan aka samu akasin haka fa da aka bincika sai aka ga shi din bawan Allah salihi ne ita ce take cutan shi zagi iyayensa waye waye bata bari ba ya kawo cefanen ta dafa yara su cinye ya zo gida yana jin yunwa ba abinci kaza irin wannan ne kaga an samu akasi da mun ce shi yake cutan ta yanzu an gano ita take cutan shi to yanzu ya za mu yi ita manahu alaiha yanzu tunda ita take cutan shi kaga in ka lura da a ce ya zaɓi auren nan ya rabu da ba za ka wannan gabar ba ko ba haka ba ai ramarin shiga aure yana hannun miji tana musgura ma aika sake ta ka aure wanda kake so kana da dama to tunda kaga bai saka ba kar ku ce za ku raba aure tunda tunda kaga tana mar kuma ya zauna a haka mai yiwa zai iya hakuri da ita saboda haka ita manahu su amintar da shi alaiha a kanta su ce to wani eh ka ga tsamanin aure dama ai duk auren da ake da kake ji ana cewa sai hakuri sai hakuri irin wannan halin ake ba mutum hakuri kai hakuri mu ma za mu yi ta yin addu'a wannan abun Allah ya sa ta daina kaza su amintar da shi a kanta tunda yanzu cutan ta bangaren ta ne au haka ne ita manahu alaiha au khala'a lahu ko kuma su karɓi kulɗi a hannunta lahu a bashi bi nazari ma amma fa da nazarinsu su duba su ga miye maslaha saboda wani ɗin ba mamaki a yadda take cutar nan nashi idan an raba auren matsalan da zai fita ya fa matsalan da zai faɗa din ya faka wani kuma bai da abin aure ne yanzu da za a ce a kawo kulɗin ya ji za a bada dubu ɗari biyar dama shi tunanin shi rabuwa da ita in ya rabu da ita zai zauna haka tun da zai samu kuɗi zai karba saboda haka in sun ga cewa ai kulɗin shi ya fi tun da ita take cutan shi a yanke mata kuɗi ta biya shi idan kuma aka ga cewa zai iya haƙuri to in ta manahu alaiha dan so da yawa dan na taɓa ganin wani sulhu wani miji an zauna yana faffadin irin abin da take mar suna cewa to irin gara ana cewa shi ne suke cewa to kai kaza ya ce wallahi ce ma tamare ne tamare ke ne take ce to ai ce ai hakuri da su to yanzu irin wannan karaba auren nan yaya marin shi dai fa ake cewa to me kake jira ya ce to an ce ai hakuri da su to irin wannan kai ma sai ka tabbatar da shi akan hakurin yana son ta yana son ta ne kwarai da gaske saboda haka in zama nahu au kana alahu bi nazrihi ma saboda haka ake son a harkan aure a sa masu hankali masu tunani masu hangen nesa in ka zo din ka tsaya ka ga inda ya raja'a ka ga cewa an raba auren nan me za a je a fada akwai wayanda ma sun kai matsayin da kowanne ba zai iya rayuwa ba dan uwan shi ba kowa kuma ya sani ai wance ba za ta iya rayuwa ba wani ba wani ba ba zai iya rayuwa ba wance ba an kai wannan matsayin to duk irin juyin da za a yi kar ku yadda ku raba auren su saboda in kun raba din za a ji a fada a abin da ya fi inda aka fito mun gane wannan inda ita take cutan shi kenan to mu tsaya nan mana ko mu karasa a karasa eh mu tsaya nan karasa
a karfe nawa eh me kace da ta yazo gabe to alhamdulillah mu tsaya nan lokacin ma ya tafi arba'in da hudu Aha, lokacin mago? Masha Allah.